الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس 22 ga watan Jumada al'ula hijira 1447 wanda ya muwafaka da 13 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka mai suna tazyinul waraqat bi jam'i ba'd mali min al-abyat wallafar babban malami al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah to a za mu tashi kenan wa kana ba'du shayatin al-insi wal yufshuna ko to bayan malam yayi bayani cewa sun je zamfara domin da'awa sun samu shekara kamar biyar suna kiran mutane zuwa ga musulunci sakamakon mutanen zamfara a wannan lokaci wato jahilci ya mamaye su galibinsu babu su shaƙi ƙanshin musulunci ba sai zan idan shi shekhu usmanu yana wa'azi to in suka zo kawai sai su garwaya maza da mata amma a haka shekhu usmanu bai shiru yakan nuna musu kuskuren hakan ce musu wannan ya saba musulunci sai ba su umarni cewa maza su koma gefe mata su koma gefe to shine yace wa kana ba'du shayatin al-insi wato wani sashi daga cikin shedanun mutane ya kasance yufshuna bi fathil bi dammil ya'i yufshuna ba fataha ba suna yadawa anna majlisar shaykhi wato suna yadawa cewa majalisin ashekhu usmanu mujtama'ur rijali wai mahaɗa ce ta maza wani sa'i da mata abin nufi maza da mata sukan je su garwaya wato ana yada labarin kamar shi ashekhu usmanu din baya hani kan haka kamar yana gani kuma sai ya sa musu ido wa inda nuzulina to lokacin da muka sauka fi makanin minha a wani bagire daga ita zamfara ɗin ko garuruwan zamfara yusamma daura wanda ake kiransa da wato daura a wanda mun faɗa cewa gari ne a cikin zamfara ɗin eh an ce yana nan kusa ga zurmi a yanzu kuma har yanzu akwai masallacin da sheku usmanu ya yi sallah a cikinsa har yanzu masallacin yana nan sau da haka ba daura ta katsina ba ba kuma dauran ba akwai dauran ita ma hawayo cikin zamfaraɗin to duk ba su ba to suna nan wannan garin saboda kamar yadda muka faɗa cewa yawo suke yi a zamfara ɗin dama in sun zo ba wai gari guda suke zama ba sukan zagaya garuruwa da ƙauyuka suna kiran mutane zuwa ga musulunci suna karantar da su addini to shi ne tafiyar tasu hata kawo su wannan gari daura ɗin to suna wannan garin ja'an al'alimu sai wani malami ya zo muna almahiru wanda yake ƙwararre albarnawiyu mutumin barno almusamma wanda aka sa masa suna bil mustafa ana kiransa da almustafa alma'arufu wanda aka san shi bi laƙabihi da laƙabinsa gwani ya fi shahara da gwani almustafa wa ma'anahu to shi gwani ɗin nan ma'anarsa a hausance almahiru shine wanda ya goge eh wato ya fassara maka hausan da larabci kamar ka tambaye shi me ake kira da gwani sai ce maka almahiru na'am Eh, wanda yake ya goge a karatun ƙur'ani to shi mutanen borno suke kira da gwani ko kuma hausawa fatalaka na bi abayatin sai ya haɗu da mu da wasu baitoci nashi lahu nashi cikin baitocin ya amuru shekha yana umurta shehu fiha a ciki an yamna an nisa a ziyarata wa'azihi cewa wai ya hana zuwan mata wa'azinsa kawai ya dinga bari maza na zuwa su kadai amma mata su daina zuwa saboda wancan abin da ake yadawa cewa ai eh, wurin wa'azin eh, shehu usmanu maharhada ce ta maza da mata barak
faƙala fi awwaliha sai shi malam gwani al-mustafa ya faɗa a farkon baitocin alaika minna tahiyyatun mubarakatun shammamna miskan wasu kamman yulaquna ayabna fodi qum tunzir ulil jahala la'allahum yafqahuna ad-din wad-duna فامنع زيارة نسوان لوعظك إذ خلط الرجال بنسوان كفى شينة لا تفعلن ما يؤدي للمعائب إذ لم يأمر الله عيبا كان يؤذينا وأبية المصطفى بج يتممها في عام رشمع زيد العد يكفينا ذاك يربط بيتوشي بدابير sai ya aikawa Sheikh Usmanu rahimahullahu a ta'ala da wannan bahari a baharul basit musaf'ilun fa'ilun musaf'ilun fa'il musaf'ilun fa'ilun musaf'ilun fa'il to sai ce tahiyatun mubarakatun shine mubtada na'am
tahiyatun jam'i ne na tahiyya wato gaisuwoyi mubarakatun waɗanda suke cike da albarka minna daga gare mu mu mutanen borno na'am alaika sun tabbata gare ka ya kai ɗan fodiyo na'am
Eh, wato ya fara masa da gaisuwa kamin ya faɗi makasudin wato baitocin nasa sai ce waɗannan kuma baitocin a waɗannan gaishe-gaishen shammamna sun shaƙa miskan, miskan turaren miski wa sukkan da turaren sukku manyulaƙuna waɗanda suke haɗuwa da mu, wato suna shaƙa musu ƙanshin waɗannan turaren kan guda biyu shine kai shehu da jama'aka tun da haɗuwa suka yi na'am tsakanin shi gwani al-mustafa da kuma shi a shekhu usmanu da sauran jama'arsa na'am shi ne yake cewa waɗannan gaishe-gaishen wato sukan shaƙa muku ƙanshi na turaren sukku da kuma miski wato gaisuwoyi ne waɗanda babu matsala a cikinsu sun kunshi fatan alkhairi da kuma ƙauna da soyayya zuwa gare ku sai ce a yabu na fodi ya kai ɗan fodiyo kum ka tsayu tunzir ka yi gargaɗi ulil jahala ga ma'abuta jahilci eh madadi ya ce ulil jahali to amma taf'ila din za ta kare sai ce ulil jahala sai ƙara la- alif gaban lamun sai masa madda eh amma al'asulu shine ya ce ulil jahali tunda uli din mudafun ne aljaha- aljahali eh to wannan shine wasu na kuskure su rubuta shi da aljuhala sai ya zama makasuri ne daga aljuhala'u to kuma wannan ai ba zai yi ba a ce ulil juhala ma'abuta jahilai to kaga ai ba ma'ana eh ana nufin yana nufin ma'abuta jahilci eh ka hana su kai musu gargadi la'allahum mai yiwa su yafqahuna ad-din in kai musu gargadi sai su fahimci addini na'am wa duna da duniya na'am
ita ce duna mm, famna ziyarata niswanin ya ce ka hana ziyar, ziyartar mata liwa'azika ga wa'azinka is domin khalɗin rijali labari ya zo mu da cewa majalisin naka garwaye ki maza maza da mata mm,
to kuma cakudan maza da mata biniswanin da mata ka fashaina ya isa ya zabo aibi mm, ga addini da ma mutuncin kansa ce matsayinka na malami kana tara maza da mata a garwaye kaga akwai illa ala, eh domin barna za ta biyo baya mm, ya ce la taf'ala karka aikata ma yu'addi ya kai dan fodiyo karka aikata abin da zai kai ga lil ma'aibi zuwa ga abubuwan da za su zamo aibobi da addini da kanka iz domin lam ya'muri Allahu aiban Allah bai taba umarni da abin da yake aibi ne ba gare mu kana yi uzina wanda zai cutar da mu ya kasance zai cutar da mu mm,
duk abin da hagga Allah ya yi umarni to ba aibu ba ne wa abu yatul mustafa baitocin gwani al-mustafa sai share alif bai ce wa abu yatu ba jam'u baitin na'am, saboda wazani mm, sai share alif gaban ya'u na'am, wa abu yatul mustafa baitocin gwani al-mustafa bajjun mm, eh wato biyar ne na'am, jimu jimu uku ba'un biyu kaga biyar kenan na'am,
yutammimu ha kuma yana cika su mm,
eh shi mustafa gwani yana cika maka waɗannan baitoci guda biyar mm,
fi ami rash kuma na rubuta su a shekarar rash mm, da sukunun ga shinun fi ami rash gashi, eh wato shekara ta 1200 na'am,
saboda shinun dubu ra'un 200 na'am,
ma'a zaidil addi tare da ƙarin ƙida ƙwaya ɗaya kafi da wanda ya ishe mu mm,
eh saboda shi ko da ya rubuta nashi har ya aika ma dan fodiyo din shekaran bata riga ta kammala ba mm, an gani na'am,
ana shekara 1200 da yan watanni mm, shi gwani mustapha ya rubuta tashi mm, to shi yasa ya ce ma azailil addi tare da ƙarin ƙida kwaya ɗaya mm, ko kuma tare da ƙarin ƙidan wasu kwanaki ko watanni to ya kafi na ya ishe mu na'am,
to da ya rubuta waɗannan sai ya aika ma shehu usmanu shehu usmanu ya duba ya karanta ya ga abin da baitocin suka kunsa sun makala li a shehu sai a shehu usmanu ya ce da ni an ta ya abdullah aula bi ijabati ya kai abdullah kai ne kafi dacewa ka bashi amsa mm, eh kafi dacewa ka bashi amsa wasu ce ya faɗi haka saboda a yana ganin baitocin nasa bai kai a ce shi ya tanka kan abin da ya faɗa ba shi yasa ya haɗa shi da ɗalibinsa na'am,
mai ƙananan shekaru irin nasa mm, don shi gwani mustapha ba sa'an shehu usmanu ba ne
mm, na'am, to shi yasa bai ba shi amsa ba mm,
faƙultu sai na ce sam'an na'am,
ai sami'tu sam'an na jiji shine takadiri na'am, wa ta'atan ata'tu ta'atan mm, nayi da'a da'a kan abin da ka faɗa na'am, fa katabtu ilaihi hadhihi al-abyati wa hiya ce nan take nan wurin nan da ya bashi umarni ne ya ɗauki alƙalami shi yasa ya ce fa bai cewa ba mm, litta aqibi kenan yana bashi umarni kawai sai ya ɗuwa alƙalami sai, sai rubuta shi ma cito wani mustapha ga amsa mm,
a gaba cewa ya to karaba kalla abin lokaci iya bincike ai sai na yi research Eh, to kaga ya nuna ba ilimi kenan Eh, duk sanda ka ji ɗalibi ya ce sai ya yi bincike ba karatu zai je neman sa ne kaga wajen neman na yana yiwa ya gane wani abu yana yiwa ba zai gane wani abu Eh, amma kyawun ilimi duk sanda bukatar shi ta zo kawai yauwa za ka dinga bungular da shi shi ne karatu Mm. eh to ana'am wahiya su ne ya ayyuha zallazi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma' anta ma qulna nasahta juhdaka lakin laita tu'ziruna wa qulta subhana hadha kana buhtana inna ash-shayatina in ja'u li majlisina هم يبثون سوء القول طغيانا لسنا نخالط بالنسوان كيف وذا كنا نحذر لكن قلت سلمنا أن كان ذا ولكن لا أسلم أن يتركن بالجهل هملا كان إحسانا إذ ارتكاب أخف الضر قد حتما يكفر الجهل إن يكفر الجهل إن ذا كان إصيانا هذه البلاد وجدنا قومها غرقوا في الجهل نمنعهم أن يفقهوا الدين قد قيل تهدس للأقوام أقضية بقدر ما أحدثوا خذ ذاك ميزانا الحمد لله ذي الإنعام هادينا ثم الصلاة على المختار هادينا وآله صحبه أبياتنا كملت وعدها حب والتاريخ نشكنا wannan su ne amsar da shehu abdullahi ya bashi ya ce ya ayyuha ya ayyuha zallazi ƙarja a yurshiduna ya kai wanda ya zo yana ƙoƙarin ya shiryar da mu ya yi muna wa'azi kan wani labari da ya je masa to sam'an lima kulta ai sami'ina lima kulta sam'an mun ji abin da ka faɗa mun karanta baitocin naka mun ji fasma amma ka saurara an ta kai ma yadda mu muka saurari naka to kai ma ka saurari makulna mu ma abin da za mu gaya maka shine ka'ida nasahta juhudaka lallai kayi nasiha iya kokarinka eh ba mu rena abin da kai ba lakin sai dai laita ta uzuruna da kayi muna uzuri a matsayinka na musulmi mu ma a matsayinmu na musulmi in gane ya kamata a ce ka mana uzuri lokacin da aka kawo maka wani labari yi mana uzuri ka ce kai hanya wannan malami zai yi haka ba na tunanin haka wa ƙulta sai ka faɗa a wannan lokaci da aka kawo ma mugun labari game da mu subhana haza kana buhtana kai wannan kai ƙarya ne ran ƙarya ne saboda al'asulu duk wanda ka san shi da nagarta kai ko baka san shi ba in dai malami ne aka ce na addini yana da karatu to ilimin shine tazkiyarsa da aka zo maka da wani abu aka san wannan abun to ba yadda za ka yi ba karyata za ka yi sai ka yi gini akan al'asu haka da wanda shi ma abin da ka sani tattare da shi salaha da nagarta sai aka kawo maka saɓanin haka to shi ma sai ka ce a ba gaskiya ba ne wani ba zai yi haka ba saboda kaza saboda kaza ga abin da mun ka san shi da shi ga abin da mun ka san shi da shi wannan musulmin kirki ke ne abin da ya kamata yake ne to shi ne a sheku abdullahi yake cewa da ya musu irin wannan mu'amala saboda a sheku usmanu ya shahara wajen kira zuwa ga addini da kuma ainihin kira cewa a disanci duk abin da yake ba daidai ba abin da addini bai yarda da shi ba to ya za a ce kuma shi da kan shi yana ganin barna tattare da shi kuma ya ja baki ya shiru kaga uzuri ya kamata sai ce sai ba shi labarin yadda al'amarin yake da asalin maganar sai ce inna shayatina lallai shaidanun mutane in ja'u li majalisina duk lokacin da suka zo domin sauraron wa'azi a majalisinmu to humu saboda wazani bai ce hum ba humu ya busuna su ne suke yada su alƙaulin mummunan magana a kanmu da bayanin saboda ƙetare iyaka da hassada da abubuwa da sauransu da lalacewan zuciya eh tun da shi shaidani ba sai kayi masa laifi ba ba sannan zai maka ƙarya ko ya ba ƙazafi ko ya ci mutuncinka eh wannan shaidancin nasa shine zai jagorance shi zuwa ga ya maka wannan abu eh to karka tsaya tunanin mi ne masa kaza da kaza in dai shaidani ne ai sana'ar sa kenan aikin da Allah ya bashi kenan ba sai kai ba sauri abu ba to shine lasna nukhalitu lalle mu ba ma garwaya bin nisyani maza da mata ba ma hada su kai ba waza ta ya hakan zai faru kunna alhali mu mun kasance nu haziru muna gargadi ga wannan abin da ka ambata mu hanawa ma muke yi muna hana mata suna su dinga tafar- tabarruji ko fita ba tare da ka'ida ba shehu ya yi rubutu ma na musamman akan waɗannan abubuwa garwaya da mata duka muna hana kuma a ce mu za mu zo mu aikata sai ce to a kaddara ma haka ɗin ne ya ce lakin sai dai kultu na ce sallamna to mun sallama malam gwani mustapha a ɗauka yadda labarin ya zo maka haka ɗin ne. a majalisinmu ana garwaya maza da mata ya ce to mu ɗauku matsala ɗin mu'azata a mizani a skeli na karatu sai mu yi ta halili mu gani shin ko haka ɗin ne muna da mahita ko ba mu da ba fa haka ɗin ba ne to amma za mu sallama maka jadalan eh za mu sallama maka jadalan an gane a taslimul jadali kenan ba dan ka gamsu da abin da abokin husuma ka ya gaya maka ba a'a don ka samu damar yin bayani cikakke wanda zai walwale abin da ya faɗa tare da dalilai da sauransu sai ce sai ke cewa an kana zaka in har hakan ya kasance abinda aka gaya maka walakin la usallimu sai dai ba zan sallama maka ba an yi turakna bil jahala a bar mata da jahilci hamalan ko hamlan kara zube kana ihsana kuma a ce wai wannan abu ne mai kyau a addini ai ya kasance kyakkyawa kyale mata su yi ta abubuwa cikin jahilci ba a koyar da su ce to ni ba zan sallama maka a haka ba saboda ina da dalilai ina da hujjoji da suka wajabta lallai a karantar da mata sai ce domin izurtika bu a haffi durri domin hawan mafi sauƙin cuta ya an samu cuta guda biyu kuma dole sai an hau ɗayan to a hau mafi sauƙi ƙadi hutima haƙiƙa an wajabta wannan addini duk sanda addarar guda biyu suka bujiro maka to sai ka kalli mafi sauki inda ya zan dole sai ka hau ɗayan to sai ka kalli wanda cutarsa ta fi sauki-sauki sai ka hau shi wannan yana da misalai a addini da yawa sai ce yukafirul jahalu shi jahilci yana bayuwa zuwa ga kafirci zai sa mutum ya yi ridda zai sa mutum ya yi shirka zai sa mutum ya yi abubuwa da yawa na kafirci sai ce in za ka na isyana idan shi kuma wannan ya zan saɓon Allah mata da maza su zo su garwaye su cakudu in shi saɓon Allah ne to a bar su kuma ba a karantar da su addini a bar su da jahilci to jahilcin nan zai bayi zuwa ga kafirci su dinga shirka su dinga kiran wani Allah su dinga kaza su dinga kaza su dinga kaza to kai a ganinka da abin da zai bayi zuwa kafirci da abin da yake sabon Allah ne wanne ne ya fi cancanta a hau dukkan su cuta ne ko ba wanda a daidai na'am
sai ce hazil biladu waɗannan garuruwa na zamfara na'am wajadina qauma hagari mun samu mutanen zamfara sun nutse fil jahali cikin jahilci ba su san addini ba to namna'uhum an yafqahu dina kai yanzu malam gwani mustafa kana ganin mu hana su su zo su saurari wa'azi su fahimci addini a kyale su cikin wancan jahilci eh wai a kaddara din ma ko da in sun zo din za su garwaye da mata na'am to yanzu kai kana ganin saboda a hana su haɗuwa da maza a ce su daina zuwa makaranta Mm.
su ci gaba da abubuwansu na jahilci da sharholiya da miyagun al'adunsu na'am
sai ce ai ƙarƙila haƙiƙa an faɗa tuhu da su lil aqwami aqdiyatun Mm.
ai akan ƙirƙiro wasu hukunci hukunci sababbi ga mutane na'am
gwargwaron abin da suka fito da shi na fajirci Mm.
za a iya haka eh ai za a iya haka mana ko da in sun zo za su garwaya da maza a gane Mm.
amma kuma zuwansu zai sa a yi musu bayanin hadarin shirka Mm.
da hadarin kafirci da bid'a da bakakin al'adu wannan ai ba komai ba ne na a kyale su su ci gaba da garwaya da maza da mata ɗin yau da gobe yau da gobe wa'azi zai hana su wannan Mm.
in sun ka fahimci wa'azin za su daina su da kansu za su gano cewa kai ai ko ba wurin wa'azi ba ba a garwaya maza da mata Ba.
su da kansu Mm.
shine bi kadari ma ahada su gwargwadon abin da suka zo da shi na fajirci eh to za a iya ma'ana ko da garwayan haramun ne to za mu yi amfani da ita domin mu kawan musu da wani abu wanda muke ganin ya fi wannan illa ɗin shine shirka da kafirci haka an karuwaito cewa umar dan abdulaziz yana faɗa duk da malamai sun ce ba a samu isnadi tabbatacce zuwa gare shi ba amma dai ta shahara na'am aka yi ta gani a littattafai malamai suna cewa shi ya faɗi maganar to khuz zaka mizana ka riƙe wannan a matsayin ma'auni to sai ce alhamdulillah da yake can farkon kasidar bai samu damar godiya ga Allah ba to shine sai ya jinkirta godiyar har zuwa ƙarshe wanda wannan ya halatta alhamdulillah godiya tabbata ga Allah zil in'ami ma'abuci ni'imo- ni'ima ko karamci hadina wanda yake shine yake shiryar da mu da mu da kai din summa salatu sannan salati ya tabbata alal muhtari akan abin zabi shine annabi Muhammad hadina mai shiryar da mu
Mm.
a gana an samu jinasi kenan can a wurin malaman balaga hadina na farko sifa ne ga Allah Mm.
hadina na biyu shi kuma sifa ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mm. to an samu aljinasu tam cikakken jinasi kenan wa alihi alayensa eh, wa alihi da alayensa sahabihi da sahabbansa duka wannan salati ya tabbata gare su abu ya tuna baitocin mukammalat wato matsayin amsa sun kammala matsayin amsa ga shi malam gwani al-mustafa eh wanda na farko kaga an tabbatar mai da labarin ba haka bane Mm. Ba.
riya ne kuma ko da hakan din ne Mm.
to akwai lalurar da za ta sa a haƙura da wannan domin a kawo musu da wata babbar cuta na'am shine zamansu da jahilci Mm.
tunda babu ba su da malamai a wannan lokaci na'am da fatar an gane Mm.
idan an ce wai a sai an hana su duk wani abu na sabon Allah sannan za a samu damar a ba su da'awa to kaga ai akwai matsala ko kuma a ce a su mazan za a karantar banda matan to kaga ba a yi komai ba matan kaga za su ci gaba da abubuwansu mu ko ba su zo wa'azi ba wancan ikhtilaf din kaga karina ta nuna dama suna yi ba wai sai a filin wa'azi suke yin shi ba to ko ga hana su filin wa'azi can za su koma su je su yi ta tai to ko da din hakan din ne to gara su zo din a ci gaba da karantar da su Eh, tunda mu baki ne mun zo ba 'yan ƙasa ba 'yan ƙasar zamfara ba ne da'awa ce ta kawo mu sun haka ba mu da ƙarfin da za mu ce sai mun yi ma komai kiliya sannan za mu zo mu isar da saƙon Allah a matsayinmu na baƙi an gane? to tun da sarkin wannan zamanin shi karan kansa ba, ba, ba, ba, ba kan musulunci yake daidaitacce ba to ballantana a ce a yi amfani da shi shi ma maɓandaci ne to wa'adduha ƙididdigar waɗannan baitocin nawa hubbu wato goma ne ha'un takwas ba'un biyu takwas kenan wa tarihu shi kuma tarihi dangane da shekara da aka rubuta na shaƙana shi ne na shaƙana nunun shinun kafin sannan nunun sannan alif eh nunun ta farko hamsin shinun dubu kafin ɗari nunun ta biyu ita ma hamsin alif ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗaya kenan kaga shi ko da ya tashi ƙasida shekara ta kammala shi a shehu abdullahi kenan ba wani abu da ya saura na ita wannan shekara ɗin da ta hau kan dubu ɗaya da ɗari biyu amma shi gwani al-mustapha to akwai sauran watanni kamin ita wannan shekara ɗin ta kammala shi yasa ya ce ma'a zaidil addi ya kafina Eh, wanda ɗan ta'aliƙin da zai yi to zai ishara zuwa ga wannan shi a sheku abdullahi rahimahullahu ta'ala to wannan shi ne amsar da ya bada Eh, to wanda yana nuna har ko yaushe aka tuhume ka da abu kai ka san ba haka ba ne za ka iya bayani ce to abin nan da ake cewa kaza kaza ga yadda yake ko ba haka ba yawwa na biyu kuma yana nuna mana al'asulu shi wanda salaha ta bayyana gare ka cewa mutumin kirki ne sai aka kawo maka akasin haka eh to kada ka sauka da abin da kai ka sani a kai ka koma zuwa ga abin da ake yadawa na shirme da shiririta gani sai sadda wannan abin da ka sani ya gushe akasinsa ya bayyana karara to sai ka yi aiki da shi shi ne al'asul haka duk wanda ya bayyana shi ma malami ne mai tsoron Allah mai kira yana da karatu ya ansa sunan malami to wannan ilimin kaɗai ya wadatar a ce shi mutumin kirki ne Eh, tunda al'ada duk wanda an ka ce malami ne shi ne yakan bi umarnin Allah da manzon Allah Eh, duk da ana samun malaman banza eh to amma wannan ba zai hana kuma kai kai riko akan al'asulu ba eh har sai da wani abun ya sai san da wani abun ya bayyana na cewa wannan malami malamin banza ne to sai kai aiki da wannan sai kai aiki da wannan wannan shine ka'ida duk dai a sheku abdullahi zai mana wannan bayanin a ɗan ta'aliƙin da zai yi dan cikin hikimar da ya yi duk wata kasida da ya kawo ta yana ƙoƙarin ya ɗanyi ta'aliki a kanta ya faɗi wasu abubuwa da ta ƙunsa na na hau balaga da tasirifi da sauransu da ma'anoni da na luga to ya yi ƙoƙarin yin haka ga wasu daga cikin ƙasidu a wannan littafi da insha Allahu wani darasi na gaba in mun zo abin da za mu ji kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله sai a taɓa na hauko kamin lokaci